أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقوا قوة رمضان اجرى منزان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوت ايد دري حدود أربعين دبير wanda ya daidai da shida ga watan hudu miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sa muna muna cikin rayayyu har muka ka zuwa ga wannan lokaci fatan da muke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukansu wani daga cikin magabata yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya an san maka aiki guda ɗaya hasana wahida kawai ya qabalu Allahu minka Allah tabaraka wa ta'ala ya an san maka aiki guda ɗaya kawai ɗaya tal khairul laka min ad-dunya wa ma fiha yafi maka alkhairi akan duniya da abin da ke cikin ta saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa cikin aikace aikacen nan da ake cikin Ramadan Allah ya samu aikata wani aiki da Allah zai karba bi mannihi wa karamihi innahu waliyu zalika wal qadir alayh abu darda mun karanta anan cikin wato littafin da aka yi magana makhawifus salihin min adami qabul al-a'mal a ciki yana magana yana cewa ya samu labari Allah ya sanar da shi ko ya gano cewa Allah ya karban mai sallah guda ɗaya da yayi a rayuwarsa sallah guda ɗaya misali a zuhur ko la'asar ko wace sallah dai guda ɗaya ya ce ya samu labarin Allah ya karɓar mai wannan sallah ya fi akan a bashi duniya da abin da ke cikin duniya saboda haka magabata suna kwadaitar da mu a yanzu ba mutum komawa zai rika kallon abin da ya aikata ba ka rika kallon an ma'ansa shi ne babban abin saboda haka in ma an yin koma kayin koma kin yin kawai mutum ya koma yanzu tunanin shi to da yayin an karɓa ma domin mun sha maimaita maganar nan mirara wa tikraran su dai magabata suna nuna mana cewa ba fa wai ka san abun ba a a ka sanin kayi aiki da shi ba kayi aiki da shi din ba kayi shi saboda Allah ba wannan din ba kayi shi ala sunna bi muwafaqati sunna kayi shi a haka nan din kuma to an karba to an karban kuma ba kai wani abu da ya fusata mai karban ya ƙi karba ba ko ya lalata wanda kai to kaga kenan idan ana cikin haka ba rar da mutum zai daina jin tsoro farko ka san abun na biyu kayi aikin in kayi aikin tsantsa saboda Allah tsantsa saboda Allah akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bayan kayi wannan to yanzu an karba to in an karban kuma baka lalata shi ba ba kai wani abin da ya rusa ba aka yi fushi da kai da galilin aka haka watsar to wannan akwai lokacin barin jin tsoro sun haka mutum haka za a yi ta yi ke ta roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ka yi aikin ma ka samu ka yi kana rabbana taqabbal minna ku diba dai mafificin halitta mafificin wanda yake da ikhlasi wanda shi aqidar shi ma ake ce a koya wattabi'u millata ibrahima hanifa abi aqidan annabi ibrahim wanda shi ne wanda yake aƙida hanafiya amma shi ya aiki da shi da kuma wanda ya yi dukkan su nagartattun bayan Allah tun da shi annabi ne ɗansa kuma annabin ne amma kuma sun yi aiki suna cewa ga aikin zahiri a fili an yi an gama amma suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to idan wannan ya yi aiki kuma sai ya roki cewa Allah ya karba ba wanda zai wani aiki ya tunanin cewa wai yanzu ma shi ji yake da yayi aikin an yin an karba kuma ma in aka bi aikin face-facen da ke ciki fa in ma an yin da kyau faci-faci da yake faci-faci to in ma haka din an yi haka din to an karba in kuma an karban ba a yi aikin da kai aka yi fushi aka lalata wanda aka yin ba ƙarshenta ma mutum ya zo ya aikin to sai ya zama har da ma biyan bashi yayi rusau yayi rusau har an yi minus ana jira ne ma sai kayo wani aikin ma tukunna sannan sannan zai toshe ma gurbin an yi laifin da har minus aka yi don haka yanzu sai mutum ya yi wani laifin ya tuba can wurin da aka yi magana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai an yi faɗi laifuffuka ne sai aka ce sai wanda ya tuba ya yi imani sannan ya aikata aiki na kirki kenan kaga ba sai wato sai bayan an tuban an anshi mutum ma ya tuba sannan kuma ya dawo ya aikata ayyukan wasu ayyuka to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima waɗannan su ne aka mutum ya tsaya kalli waɗannan abubuwan kada mutum ya zo ta cewa shi fa shi fa shi fa gaskiya a Ramadan din nan bai taba ma yin wani aiki kamar irin mu je a haka din to da ka taba ka taba yin maka sani ko ba a karba ba haka wannan shine abinda su dai magabata idan suka azumin Ramadan ma suka gama gaba ɗaya da duk abin da suka aikata a ciki ba wanda yake tinkaho da wannan abin tsoro ma ke kama shi Allah ya sa dai wannan wahala da aka sha da wannan jajircewa da aka yi Allah ya sa kada ta zama ta banza to saboda aka yana jin tsoro saboda aka sai ta jin tsoro amma karba saboda aka sai yayi wata shida kuma aikin da yake yi kawai tukuri shine addu'an a karba yana ta addu'a ne Allah ya sama wanda aka yi din a karba bayan an gama wannan addu'an ta wata shida kuma sannan sai kuma a dawo to kuma yanzu Allah ya nuna mana wani ta yadda in ma an karbi wannan din to in aka ga wani kuma za a yi abin da ba taɓa yin kamar shi ba kuma a ƙara to haka su haka masu himma aliya suke kullum to Allah dai taimake mu ga sabon ayoyi nan da zamu gani muna cikin wannan sura da suratu ghafir jiya an fara magana akan mu'minu ali fir'aun ana magana yanda yake dan member ne gwamnati tana tana meeting tana tattaunawa game da matakin da za a ɗauka akan annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam shi kuma yana jawo hankalin hukuma yana nuna masu haɗarin diramma annabi Musa fa ba ƙaramin matsala ba ne domin ya riga ya kai kuka wurin Allah yana gaya masu idan ba ku ji ba fa ina tsoron kada abin da ya samu wasu al'umma ya same ku domin taɓa annabin Allah ba ƙaramin abu ba ne an gaya mana cewa wanda ya fi kowa zunubi kuma ya fi kowa azaba a lahira wanda za a yi mai azabar da ba mai irinta a lahira shi ne wanda ya kashe annabin Allah ko kuma ya bari annabin Allah ya kashe shi ba ku gane maganan ba wanda ya kashe annabin Allah a fili yake aiko tun da shi ga laifin shi ya kashe annabin Allah to in ya bari kuma annabin Allah ya kashe shi shi ma duk ɗaya ne saboda ai yaƙa annabin yayi har annabin yayi fushi yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri har ya kai ga annabin nan sai da mai da martani aka kashe shi to laifi a lahira yafi kowa azaba duk wanda ya kusatar da manzon Allah ya bari annabi yayi fushi da shi in ma ba ya kauye ba to wannan ba wanda ya kai shi masifa a lahira saboda haka wanda ya bari wani annabi daga cikin annabawa ya kashe shi ko shi ya kashe wani annabi daga cikin annabawa to a lahira ba wanda ya kai shi azaba saboda aka fusatar da annaba ba karami abu bane ku duba yanzu wancan da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana guda daya annabi yayi rabo ya koma gefe ya ce wannan rabon ba a yi shi dan Allah ba annabi yayi hushi ya ce kai kau Allah ya tsine ma ku duba irin wannan magana Allah ya wata ranka yanzu ya za a yi a ce a amince man a sama amma kai ku a ƙasa a ce ba za ku amince man ba umar ya ji haushi ya ce a tashi bari kawai in bugi wuyan shi ya ce ka kyale shi amma ba zai albarka ba zuri'a shi ma ba za ta yi albarka ba in kuka ga zuri zai rayu amma lalatacce ne kuma zuri'a shi ma lalatacce ce aka zo aka samu khawarij aka ce zuri'a shi ne za su zo su riƙa karanta ƙur'ani su ka ji karatun su fi ku sallah su fi ku kaza amma yamriquna min al-islam za su riƙa fita daga cikin musulunci kamar yadda kibiya ke barin baka ba za su yi albarka ba zuri'a shi ba za ta yi albarka ba ku duba wannan magana annabi ya zo kuma ya ce ko da yake wannan abu to Allah ya ji kan annabi Musa haka ya ce ya ce Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an yi mai abin da ya fi haka kuma ya yi haƙuri ni ma ya kamata in yi haƙuri da ya zo rayuwar shi ta zo ƙarshe ya ce ya Allah duk wanda na mai wani abu ko ya man wani abu na mai wata addu'a mara kyau ko mai zafi wadda na fushi ya Allah ka juya addu'an nan ta zama alkhairi a gare shi yanzu saboda annabi zai bar duniya amma wannan din ya amfane ya dawo ya gyaru ya abun ya gyaru bai yi ba bai yi ba abin da aka ba yi ba saboda ya yi fushi Allah ya yi fushi da fushin shi in ka fusatar da manzon Allah ka fusatar da Allah in kau kana son Allah ya soka to ka bi manzon Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah idan dai kuna son Allah da gaske to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya soku haka babu wata ibada da za a yi ta mutum ya yi ta yadda ya ga dama shi yasa mun sha maimaita mirara wa tikraran ka'ida ce usuliyya cewa al-ibada mabniya 'ala al-aslaini ibada duka tagini ne akan tushe biyu al-ikhlasu lillah walmutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam yi saboda Allah tsantsa sannan kuma da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibada za a tambaye ka lima wa kaifa yaya kai kuma saboda saboda mi kai ta ikhlasi wa kaifa waye koya ma in kai ta a haka shine kai ta akan muwafaqa to mutaba'a la budda minha fi kulle ibada dole ne wannan sharuɗa ne masu girma sosai a ibada sau da shi yasa wannan shi ma mumini ne na ali fir'aun yake jawo hankalin parliament na majalisan gwamnati masu zartarwa kada fa fushi ya ɗauke ku ku zartar da wani mummunan abu akan annabin Allah wannan fa annabin ba wasa bane da yana cikin ulul azmi kuma tashin farko kun yi magana ya ce ya kai kuka wurin Allah yana neman kariya to in kuka taba shi kuka dauki wani mugun mataki fa abinda zai biyo baya ku shirya to amma sun ji bari mu ji abin da ya kwashi bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala alladhi amana ya qawmi inni أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم فهو مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متفكر جبار
nan barakallahu fi wa qala alladhi amana shi dai wannan da ya imanin nan shine muta wato muminin alu fir'auna din nan ya ci gaba da gaya masu yana jawo hankalin sun da shawara ake a majalisan kolo ta koli ko ta gwamnati yace ya qaumi yace ya jama'ata inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab ni ina maku gargadi ina maku tsoro wato misali ina maku kada irin wannan abu na taron jam- jama'a ya ranar da aka ce wato an yi taron dangi na waɗannan ƙungiyoyi irin abin da ya samu waɗannan ƙungiyoyi na gaba na gabaninku ina tsoron kada ya same ku kun san an yi kungiyoyi gabanin ku irin abin da ya same su domin sun yi tawaye an gaya musu ga abin da ya kamata su ne mutanen no da adawa da samudawa an yi masu bayanin ayoyi an masu bayani manzanninsu sun yi masu magana amma wasu suka ce a shi dai annabi nuhu suka dunga bugun shi suna kaiwa bayan gari ma suna yarwa su kuma adawa da samuda aka ce za su ma su korarsu ma za su yi daga garin wani suka ce za su jefe shi jefa irin yadda ake makare jifar kare za su yi mai ta wulakanci aka ce in ku kiyaye su manzannin Allah ne Allah ne aiko su suka yi taron dangi suka yi cincirin do ba su kyale su ba suka tattaba su kuma ga abin da ya same su nan to ina maku kashedi ya jama'a ta ku ji tsoron abin da ya faru akan wancan lokacin na waɗannan mutanen tun daga lokacin annabi nuh adawa da samudawa mutanen salih da mutanen wannan wannan salih da mutanen hud ku kiyayi yin abin da suka yi don kada irin abin da ya same su ya same ku da haka wannan mataki da kuke so ku ɗauka akan annabi musa kuskure ne ku yi amma ina ya ƙara masu bayani misla da abi kaune nuhi irin hali irin ku yi hali mai muni na ƙin jin magana na tawaye na taurin kai irin ɗabi'a ta halin mutanen nuh wa ad wa samud dukkan su misali ne wallazina min ba'dihim da waɗanda suka taho bayan su ba sai an lissafa su duka ba amma al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan aka gaya maku wasu ya isa wama Allahu yuridu zulman lil ibad ku sani fa Allah tabaaraka wa ta'ala baya nufin ya cuci bayansa ya halitta bayansa kuma ya cuce su duk abinda kuka ga yayi masu da dalili aljaza'u min jinsil amal idan mutun yana so ya ga alkhairi shine zai nema ma kanshi zari'ul khataya hasidul balaya man ama amaya kalbuhu amaku duk wanda ya shuka mugunta zai girbi muguntan nan shi da kanshi abinda mutum ya shuka shi zai girba aljaza'u min jinsil amal saboda haka in mutum yana so ya ga alkhairi sai alkhairi saboda haka wannan abu ku ji wa ya qaum yace ya jama'ata inni akhafu alaikum yawmat tanad abinda nike maku tsoro fa shine ranar lahira ranar da kowa yake kuwa yana neman agaji kowa yana ranar ta kai ta kai kenan shine yawmat tanad wannan yace wayyo ina zai sa kanshi wannan yace wayyo ina zai sa kanshi ba wanda zai iya tsina nama wani komi ko je sai da muka bada misalin nan mama da baba dai su ne wanda za a yi tunanin a lahira za ka iya taimakon su ko za su iya taimakonka amma kowa in ya gauya zai ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ba wanda zai iya ma wani yawon mutane ranar da kowa yana ihu ranar nan yawon matuwallo na mudbiri ranar da za ku juya ku ba da baya in kuka ga azaba ta nan ku juya ta nan ku koma ku rasa inda za ku sa kanku malakun min Allah min asim ba ku da wani wanda zai kare ku daga wannan fitina ta wannan rana in ba Allah ba to kuma Allah da shi aka yi fada wanda na ba ku misali ranar nan da macijin nan na ce idan mutum yanzu ya zo cikin ɗakinsa zai kwanta ya ga sharɓaɓɓen maciji ya ɓullo ya fasa kai na ce ya zai na ce abin da zai yi wajen guda hudu muka lissafa ko dai jarumi ne shi ya faɗa mai shi ma ya ce bari ya kashe shi ko kuma ya ce ya kira sunan Allah in an yi sa'a ko kuma ya kira wasu mutane su yi mai agaji ko kuma ya sume saboda ya ji tsoro ko kuma ya bari shi kuma ya fada mai ko akwai wani hanyar kuma wani ya tuno mana wata hanyar da watakila zai iya yi na? ya ruga da gudu ko? ya waje da gudu ko ya falla da gudu in akwai hali ko? to amma akwai tsoron da fa bai sani ba iya sa a gudu in tsoron wani tsoron ya kai tsoro ka gudun ma ba zai yi ba sai dai mutum ya tsaye ta fitsari a wurin sosai to amma mu kaddara duk akwai wannan ko dai ya gudu ma na farko sadda ya ganshi ma ai shine ma matakin farko kashanta da ya ganshi waje da gudu ko kuma ya fada mai ko ya kira sunan Allah ya hada da gudun ko kuma ya jira ya ce Allah ka kawo agaji kawai ya mai magani ko kuma ya kira mutane ko mutum ya mutu in ya ji tsoro to duk waɗannan matakan ka tattara su in a kabari ne kuma ya za a yi kaga dai a kabari ne ba magana a gudu ba magana a fada mai ba maganan a daure ko a mutu an gama mutuwa domin mutuwa aka yi aka zo nan ba magana a kira wasu su zo su kawo agaji in Allah za a kira shi ne matakin ƙarshe to shi aka bata mawa ya turo macijin to ya za a yi daga nan saboda haka sai dai matakin ƙarshe macijin nan ya faɗa wa mutum kuma in ya faɗa ɗin nan ya fara saran mutum dama cewa zai wurin ka aka aiko ni kaga aiko shi akai ba da kanshi bane saboda haka an aiko ni ne in zo in ladabtar da kai haka zai ce to saboda haka wannan mutum shi zai rika surantawa kuma wurin nan ko ana so ko ba a so shi'ina am abaina ko muna so ko ba ma so musta'idin aw ghair musta'idin ko mun shirya ko ba mu shirya ba labudda sai an je wurin nan ko da shiri ko ba shiri yanzu haka yau a cikin nan mutanen da muke suke tare gaban mu in ba in akai sa'a zan ce akwai wanda ko bai je makabarta ba yau yana da labari ya ji wani ya mutu ko baka je ba ma zai iya yiwa kana da labari ka ji an ce ma yau fa yau fa wani ya mutu kage shi ya tafi can ya isa can wurin yana can yanzu sai dai da wannan abin da ya dauka ya tafi ya je can babban abokin shi to yau shi kadai ke tare da shi kamar yadda muka yi magana can wancan malamin da aka ce yayi karatu Ibrahim bin Adham wajen malamin sa a Sheikh Balkhi ya ce ya yi shekaru da shi na ilmi mai kako ya ce ya koyi abu takwas nan ba na ɗayan ita ce za a faɗi nan ya ce ya gano duk a rayuwa mutum idan ya rayu yana da masoya waɗanda suke son shi da shi ma waɗanda yake so da abin da yake so da abin da duka gaba ɗaya amma ya gano cewa ranar da mutum ya mutu duk zai rabu da waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba wanda zai bi shi makabarta sai masoyi ɗaya saboda haka shi ya dage ya rike wannan masoyin ya ce shi ne masoyin gaske domin shi ne wanda zai bi shi a makabarta shi ne aikinsa na kirki amaluhu salih aiki na kirki da 'ya'yanka da wanenanka da duk wanda ka sani in sun yi da gaske su raka ka makabarta kwanaki wani da ya kira ni ya ce yanzu babban wansu ya samu matsala duk abin da ke rayuwar shi komi ya lalace abu na ce mai ka shi koto ba ku gani akwai wata matsala a ya ce shi abinda suka tuno matsala biyu ce suka tuno suna gani ita ce illa domin babansu ya yi rashin lafiya aka gaya mai aka aika mai aka yi aka yi yana nan ba wani wuri ya je ba ya ƙi zuwa idai kawai ce masu ya baba har baban ya kai ga yana cewa yanzu ne inda shi kaɗai na haifa to da ya za a yi a gaya mai kullum ina kwanci ba ni iya tashi ba ni fita amma har yanzu bai zo duba ne ba sai baba kai hakuri zai zo har ya kai ga lokacin mutuwa ya ce wane shi ne babba ba ban ga amfani shi ba a ce yanzu in kwanta har yau ban gan shi ba ban ido hudu da shi ba duk maganganun da nake so in yi ban gan shi ba har ya mutu to shine kunji to da ya mutu ma sai da ya kwanaki sannan ya zo to mami zai yi mato bayan riga duk wanda za ka zo in ka zo taziya duk wanda za ka yi mataziya shi ma abin ya sabe ka ya samai to kai zaman ka inda kace kawai ku yi matuna tabadul shi kenan a tabadul kawai fakiyar tabadul to aiko yanzu na ce to sai ku gaya mashi tuba sai je bi hanyar da zai biya ya san hanyar da za ka bi ka tuba ƙofofi ne iyaye guda biyu na aljanna in ka bari aka riga aka rufe su suka dode haran nan ka shiga uku sai dai ka nemi wata kofa amma wannan kofa an rufe su ba yadda za a yi wanda bai samu shigar ta bai shiga daga baya an riga an kulle ka in kana so ka bi ka bi ka shiga ta nan ka shiga in ba ka so yanzu sai dai ka nemi wata kofa an kulle wannan saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mutum ya tsaya ya rika lura yana makansa dai tunani da haka babu abin da mutum zai yau matanayat ranan tuto ba ba mai taimakon juna a ranan da za a ce wannan bai mawani ba shine ke tunatar da su ku tuna da wannan ranan ranan nan idan aka zo kuma abin da kai haka za a yi ma nan muka gaya maku cewa Sheikh Aliyu Karni yana ba da labari ya ce wani da ya zo yana tarbiyya ya gaji da baban shi wancan ya ce to saboda haka shi in zai je makabarta sai ya ce in kana so kawai ka zauna lafiya kai aiki na kwarai shi kadai ne wanda in ka tafi rada kai ka makabarta zai bi ka har makabartan kuma ku je ku zauna tare saboda haka shi abin da ya koya kenan al'amalu salih saboda haka aikin ka na kwarai ka nemi wanda ka san ko tafiya ce aka yi ma ka ce yanzu za ku yi tafiya wata ƙasa kai da wani ka ɗaukai a matsayin aboki sai wani abokin ka amintaccen ka yi ma waya ya ce na ji an ce kai da wani za ku yi tafiya ka ce mai eh yace to gaskiya sai dai hakuri dan wane mun yi tafiya da shi lokaci kaza mun yi tafiya da shi lokaci kaza mun yi tafiya da shi lokaci kaza amma wallahi kafin mu dawo sai da aka yi kata kata aka raba hanya mutum ne mugu azzalumi bai da tausayi bai da kirki kai hasa ce ma kaya yana iya yi ya za ka ji kuma ku yi wannan tafiyan yanzu daga sada gama wannan ba za ka rika jin tsoron abokin tafiyan nan ba kuma dole tafiya ta zama dole sai kun yi to saboda haka kai ne za ka zaɓi wani irin aiki kake so ya taya ka zama a can a kabarin nan in kana son mai kyau ga yadda ake in kana son wanda zai zo da wari da aka gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu zai je kabari sai wani aka faɗi kala biyu mutanen aka ce wani zai ga wani abu ya taho yana haske yana da kamshi yana da daɗin gani yana da daɗin ji idan ya shigo cikin kabarin nan ya ce masa kai wane ne ka gaskiya da ganinka akwai alaman albishir ma na alkhairi akwai abin daɗi tare da kai sai ya ce ana amaluka salih ni ne aikinka na kirki yanzu an turo ni ne in taya ka zama in taya ka ɗebe kewa har zuwa lokacin da rana za ta yama za ta tashi aga wannan shi ne shi kuma wancan zai zo ya ga wannan mummuna bakikirin babu haske ga wari kare halmanzar in ka kalla baka so ka ƙara kallon shi kallo na biyu mummunan hali ya shigo kaifa kai ka ganin kama ba daɗi da ganin kama ba albarka sai ce ah ni ne aikinka na kwarai na banza ni ne aikin da ka aikata sakamakon aikinka ne yanzu ni kuma aka turo in zo in zauna da kai da duk wannan warin da wannan kazantan haka za mu zauna tare da kai in liƙe ma har zuwa ranar da za a fito kaɗan kuma kenan yanzu so kowa ya zaɓi abin da yake so ka zaɓi anis wanda zai ɗebe maka kewa ko kuma ka zaɓi wanda zai bakanta ma rai ko a can kowa shi zai zaɓa ala ayi halin tamut kowa ya zaɓa sauraka wannan mutum yana jawo masu hankali ku kiyayi kakku taba annabin nan dan kakku zo ku shiga cikin wannan wa man yudlilillah sai dai wanda Allah ya batar fa malahu min had ba mai shiryar da shi aka ci gaba da magana wa laqad ja'akum yusufu min qablu ku tuna fa an yi irin wannan laifin da can gabanin annabi Musa ya zo maku annabi Yusuf ya annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya zo maku min qablu bil bayyinat ya zo maku da hujjoji fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi ba ku zama kuna shakka ba kuna ba ku gushe ba kuka yi shakka shi ma kuka ce bai turo ku da komi ba kuka karyata kamar yadda kuke karyata annabi Musa yanzu ai da can an aiko muku kuma cikin kabilan ku ne domin annabi Musa da annabi Yusuf duka cikin kabila annabi Ibrahim cikin zuri'an gidan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam da haka ba ku manta ba ai ga abin da aka yi muku gabanin can da haka in ma kun karyata annabi Musa dama irin wannan abin kuka yi kun karyata annabi Yusuf kuma ai duk yan gida ɗaya ne asalin kakansu guda babansu annabi ibrahim alaihissalatu wassalam kuka ƙaryata amma ba haka na aka yi hatta idan halaka har lokacin da rayuwar shi ta ƙare shi ma ya tafi qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasulan sai kuka ce wai Allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba a bayan shi to gashi nan an aiko manzon ku ne za ku yi ma Allah hukunci ku za ku zartar da abin kuke da duniya Allah fa shi ya halitta ku ku bayinsa ne mamlukuna ne la taqdiruna ala shay ku bayan Allah ne mallaka ku akai ba ku da iko akan wani abu dan me za ku yi hukunci ku ce ba za a aiko da wani manzo ba to gashi ne yanzu Allah ya aiko kadhalika yudillu Allahu man, man huwa musrifun murtab to wannan halin naku mummuna yadda kuka yi shi irin haka ne Allah yake halaka duk wani mutum wanda yake mabannaci mai banna mai musun dokokin Allah in an bashi dokoki ko an kawo dokoki ya rika musawa da gangan alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala ba tare da wata hujja kuma da ta zo masu ba waɗanda suke yin wannan wannan mummunan aiki ne kabura maqtan indallahi wa indal ladina amanu wannan abu mummuna ne yana da muni ya girmama abun kiyamu na a wurin Allah da wurin waɗanda suka yi imani a ce wannan mutane su rika yin wannan saboda haka mummunar ɗabi'a ce irin wannan kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabba haka Allah tabaaraka wata'ala yake kullewa ya sa wani marfi ya kulle akan zuciyar duk mutumin da yake mai girman kai mai kama kariya a gaya mai gaskiya ba zai ji ba to haka Allah ke rufe zuciyar shi Allah ka tsare mu haka wannan sune ayoyi sharhul kalimat wa qala alladhi amana ay mu'minu ali fir'auna kenan ya ci gaba da gaya masu mithla yawmil ahzab ku kiyayi kada abin da ya samu wadance ya same ku ai azaban mithla azabil ahzab kada azaba ta same ku irin ta wadancan kungiyoyi wahum qaumu nuhin sune mutanen annabi no wa ad wa thamud dukkan su masifa sun yi laifi sun yi banna ga abin da ya same su aya ta 31 zuwa 32 yace mithlu da'bi qaumi nuhin kamar irin halin sakamako irin na wancan ay mithlu jazaa'a adatan min man kafara qablakum kamar irin sakamako na al'ada wanda ya saba ma waɗanda suka kafirta gurin gabanin ku wa yastimraruhum ala al-kufr shine sun doge akan kafirci basu to basu canza ba hatta al-hilak har sai da halaka ta zo fa hadha alladhi akhafu alaikum wannan shi nake tsoro kuma kakkui sakaki ya same ku yawmat tanad shine yawmat tanad daga cikin sunayen kiyama kenan dama mun ce ranar kiyama tana da sunaye da yawa daga cikin sunanta akwai yawmat tanad a yawmal qiyama wa qila fihi yawmut tanadi an ce masa yawmut tanadi ranan kiraye kiraye saboda kowa zai ta ihu li kasratin nida'ati fihi saboda za a dinga kiraye kiraye kowa yana ihu id yunadi ashabul janna ashaban nar domin yan aljanna za su rika kiran yan wuta suna cewa kun samu abin da ubangiji ya maku gaskiya kun samu na azaba kun samu mu dai mun samu namu na gaskiya ya bamu aljanna hal wa'ada ma hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan su mu dai mun samu namu gashi nan su ma wadancan su je su koma suna roko mutum zai ga wanda ya sani gashi nan a cikin wuta malam ya koma gawayi ya kone kurmus ya kalle shi ya ce wane ya ce kai ne ya ce ni ne in mace ce ke ce ta ce ni ce to ya aka yi ce haka aka yi an gaya mana ba mu ji ba to yanzu me kuke so ku taimake mu ko da dan abin da kuka ci kuka rage na aljanna nan ku san mana mu ma mu sha ruwa ko ko mu ci abinci su ce a Allah ya ce kada mu ba ku daga nan sai kuka ba abin da za a yi mutum bayan nan Allah ka tsare mu na taba kwatanta maku irin wannan wataƙila yara ba za su gane wannan ba amma ku manya kun san wannan misalin duk wanda ya yi secondary school ya yi boarding school a lokacin da ake visiting a ce an yi visiting wasu kai ba wanda ya zo wurin ka ranar ya kake ji in ka yi boarding school kai a ce kowa ranar na ranar visiting ne aka zo iyayen shi suka zo suka kawo mai miya suka kawo mai biredi suka kawo mai gari suka kawo mai siga dan duk wannan manya-manyan yan bokon nan sun ci gari sun ci gari a makaranta a sunan wanda suka ci gari shi yasa nake gaya maku ka daina cewa Allah bai ma komai ba ka tuna da sadda kake cin gari ka tuna da sadda kake yawo da kokakken wando ɗaya riga biyar kuma sai ka sa hankadan fullu take guga ka je ka sa kai ta gogewa kai ta gogewa ka bi kwale inda za ka kalla inda za iya gane ya kai mata brush ka goggoge har wani wando ake samu wani velvet shi mai boye datti ne barawan mai boye datti bai bai bai bai bai tona rifa asiri yake a yayyafa mai ruwa yayyafa mai ruwa goge a goge a goge saboda kada datti ya fito ka tuna da wannan lokacin yanzu kuma ya kake kaga ta ina ma za ka yi godiya kai da ko ka dawo makarantar ko daki wurin kwana baka da shi sai dai ka rika yawo cikin abokan kana kwana kafin a koma makaranta ko a roƙan ma ce da Allah dalibi wannan ya zawo makaranta yanzu ba wurin wurin kwana kannai da Allah ana so ya dan rika rabawa nan ya dan raba ba ko shimfida haka kake raba wannan ba ka da mayafi ba ka da shimfida haka kake rabawa ka je ka kwana yanzu kuma ka tuna ka ga yadda kake ba za ka yi godiya ba wace irin godiya za ka in ka tsaya ka auna da yadda kake da da yadda kake yanzu kuma komin matsayin da kake ciki yanzu din ka auna don wani zai iya cewa ai shi har yanzu tunda kwanaki nan an yi magana wani aka ce mai waya azumi ya ce wai niyya ce kawai bambanci dama tuntuni suna ta azumi kuma gane magana yanzu da aka fara azumin ne aka gamu da shi aka ce ya azumi ce ce ya dama azumi mu mun dade muna ta yi kawai yanzu bambancin niyya kun gane abin da ake nufi shi bai cin komi tuntuni dama baya da abin da zai ci kwata-kwata bai cin komi tuntuni ma dama shi azumi yake wai yanzu kawai bambanci niyya ya gode kuma ƙarya yake yi da haka yake tuntuni da bai kawo ran nan ɗin haka kai magana ba da ya kai kwance kwana biyar in baka ci komi ba kwana biyar sai dai a rika labarinka ba kai ne za ka rika ba da labari kana ta ga yadda aka yi ba amma ya daɗe yana azumin har ya kusa shekara guda amma wai yana azumin ai tun sun daɗe tuntun azumin suke ta yi yanzu bambancin shi niyya sau da kowa ya rika tunawa yana kallon abin da Allah ta baraka ta ala kowa nan ya san kanshi kuma ka san yadda kake da kuma ka san yadda kake yanzu ba bambanci ka je kai tunani kowa ya rika tunani saboda ta idadin ni'ima shukrun ka rika lissafowa ko a cikin ranka ne ka rika tunano da yadda kake da da yadda kuma Allah ya ma yanzu kana tunawa kana jin daɗi shi ma godiya ne hasali ma ya fi ta baki Allah ya fi son wannan fiye da ta baki ka rika tuno da yadda kake da ka tuna da yanzu yadda kake ka rika jin daɗi a ranka ka gano yadda kake da yanzu akwai bambanci mai nisa kana jin daɗi a rai wallahi ya fi ka buɗe baki wannan abin Allah na son shi yana son bawa mai mai wannan ku duba cikin littafin da muke karanta iddatu sabir wannan ba iddatu sabirin wa zakhiratu shakirin ka duba ciki tidadun ni'ma shukrun ka rika lissafo ni'iman da Allah ya yi ma kana jin daɗi a ranka kana tuna ta kana gabin nan ba godiya ce to kuma ba za ka gano ta ba sai ka tuno da yaya kake da tunda kai boarding school garin kan ya kusa karewa hankalinka ya tashi ko ba su to ma sai ga ma ko kuli in ka ga mai shi kaga wani ya ce bari ya san ma to abinda nake so duk ku kyale wannan ka tuno da wannan lokacin a ce sadda aka kawo ma saura ziyara ka tuna tabbas ka zo bakin gate din nan kana ta ganin baban suwa ne ya zo baban suwa ne sun zo wani an zo har da baba da maman wani ma yana da hali har da kannan ka za a kwaso ta dade baka gansu ba a zo duk ku gaggaisa su rungume ka wasu ma su yi ta kuka wani dan karamin ma za a rabu a baka kuma ya fashe da kuka shi yana ganin ko a kamo ka a dawo gida dan ya san an kai ka kaman prison ka tuno da wannan to ya kake ganin wannan a duniya ce fa to ya lahira aka ce yau mutum a wuta yake kuma duk wanda zai gan shi a wutan nan an cire mai damuwa dan ya ganka a wuta ba zai sa ya ji tausayin ka ba dan an cire mai abin da shi an hana shi bakin ciki gaba daya ba zai ƙara ganin wani abin bakin ciki ba tun da ya shiga aljanna amma zai ga mutum dan uwan shi ne ko mata ta ga miji ko miji ya ga mata ko iyaye su ga ƴaƴansu ko ƴaƴa su ga iyaye ku ne haka su ce su ne ba yadda za a yi shine yawmut tanad yana yi mutane gargadi kan mutum ya bari sai wannan rana ta zo dan ranar nan in ta zo wala haula wala quwwata illa billah ba wanda ba inda za a kai kuka a samu mafita sai dai wurin Allah to kuma shi aka saba mawa ya fito ko saboda haka za a yi koke koke iz yunadi asa wannan za su yi wannan yan aljanna za su kira yan wuta yan wuta ma za su kira yan aljanna yawma tuwalluna mudbirin ai ranan da za ku juya haribina minan nar ila almawqif ku gudu daga wuta wadda ta koro ku zuwa wurin tsayuwa za a fito da ku daga kabari mutum yana ganin kaman ba zai je ba sai a sa wata wuta ta koro shi dole sai ya je inda ake so a tsayan nan dole sai an je an kai kowa wurin ba wanda ya isa ya falle gudu kuma idan aka je aka taru a wurin kowa ya iso sai a sa mala'iku na sama ta farko su zagaye mutane sai sun zagaye mutane so goma dan sun lunka mutane so goma mala'ikun sama ta farko in an tara ‘yan adam da aljanu sai sun linka mutane so goma sama na sama ta biyu sai sun linka mutane so ashirin haka za a yi ta yi har saman bakwai sau da haka mutane za a yi masu wannan kewayen kamar yadda ka san zobe na kewaye yatsa haka za a kewaye mutane duk mala'iku ne sannan Allah ya sanar bayan ya zo wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad to a lokacin ne kuma za a gaya mutum a kira ma kafin ai wata magana Allah ga ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya jama'an aljanu da mutane inistatatum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu wanda yaga zai iya guduwa a sasannin sama ka duba sama da ƙasa kawai ka gani in akwai wurin da zaka iya guduwa ka tsere to bismillah tsere ka tsere dan kada ma mutum ya wani attempt ya sha wahala za a ce la tanfuzuna illa bi sultan ku ji kan maka wahala ba wurin gudu yau sai in mutum yana da wani dalili sai in akwai wata hanya da zai gudu wanda aka yi ma wannan kewayen ta yana zai gudu kuma kewayen nan fa ba ma yan adam bane ko yan adam ne aka ce sun ma wannan kewayen kana tsakiya hanyar gudu za ta yi wahala balle mala'iku kuma mala'ikun nan ba wanda zai zo musamman zabaniya wannan wanda suka taho da wuta to in ka sun zo ga wuta ga abin duka kuma hannunsu ga gudumomi ga chains jira suke kawai a ba su umarni ga guduma ga chains waɗanda mun yi magana ranar nan guduman nan da za a tara 'yan adam ɗin gaba ɗaya su ɗau guduma ɗaya da mala'ika ya rike ba za su iya ba za ka haka za su zo na haka mutum ya ce ina maku gargaɗi kakku bari wannan rana ta zo walaƙad ja'akum yusufu min qablu ja'akum min yusufu min qablu annabi yusuf ay yusuf ibn yaqub as-siddiq ibn siddiq shine as-siddiq dan siddiq alaihi assalam ay min qablu maji'i musa ilaykum al-yawm kafin annabi musa ya zo maku ai shi ya zo maku qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula sai kuka ce ai qultum hadha min duni dalilin kun faɗi wannan magana babu dalili ai fa baqaitum kafirina ila al-yawm kuka zama kafirai har yau kuka ce ba za a aiko manzo ba kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun haka Allah yake halaka duk wanda yake mabannaci ai misla idlalikum kamar yadda ya batar da ku hadha yudillu Allahu man huwa musrifun fi shirki waz zulmi haka Allah yake batar da wanda ya wuce iyaka a shirka da zalunci ba za wanda mai zalunci ba zai shiryu ba murtab ai shakin fi ma qamatil hujaj wal bayyinatu ala sihhatihi wanda yake shakka akan abin da hujjoji da dalilai suka tsayu wanda yake gashi ingantacce amma shi ko yana shakka ai koma bai bi ba yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin suna ayyukhasimuna fi ayatillah suna rigima game da ayoyin liibtaliha wato saboda bata ta biduni sultanin ba tare da wani dalili ba ay hujja wa burhan babu wani dalili kabura maktan indallahi wa indal ladina amanu ay kabura jidaluhum bil batili wannan magana da suke yi jayayyan nan da suke yi da gaskiya da ƙarya su kuma suna jayayya akan gaskiya ba sa son gaskiya ta tabbata sai dai ƙarya wannan abu ya kai mummunan abu inda Allahi wa inda alladhina amanu da waɗanda suka yi imani kazalika ai irin wannan ai abin mithlu idlalihim ai wannan irin batan wannan ne yatba'u Allahu shine Allah yake kullewa ay yahtumu bid-dalal ala kulli qalbi mutakabbirin hakanan Allah yake kullewa akan zuciyar duk wani mutum mai girman kai ake kulle zuciyar shi Allah ka tsare mu ma'anar ayat aya ta talatin zuwa talatin da ɗaya ma za la siyaqul karim fi dari min aiko fi ma dara min kalamin fi majlisil hukuma har yanzu magana bata gushe ba ana yi mana bayani ne akan abin da ya wanzu ko abin da ya faru a majalisan gwamnati na gwamnati da ake tattaunawa ha huwa za mu'minu ali fir'aun yayi yatanawalu al-kalima gashi nan wannan mumini na mutanen fir'auna yana fa amfani da kalma ba da fir'auna bayan fir'auna ya faɗi alladhi a'ada taqrira ma azama alaihi bayan ya maimaita abin da yace zai yi min qatali Musa ba jiya yace shi abin da ya zata shi za a yi ba cewa shi zai kashe annabi Musa fa qala ma akhbara ta'ala bihi anhu fi qawlihi shine Allah ya bamu labari yace wa qala alladhi amana shi wanda ya imanin nan wa huna a'lana an imanihi kun gana an bayyana imaninsa ya ga dai kawai ba ma wani abu gare ya fito fili alladhi kana yaktumuhu bayan da yana boyewa ce kai ni fa na fito bari ma in ga maku fili kawai ni fa ban yarda da abin da kuke ba dan ni nayi imani da annabi Musa ba wani boye boye yanzu ba boye boye ko ku yarda ko ka ku yarda yace ya qaumi yace ya jama'ata inni akhafu alaikum ai in antum asrartum ala qatl Musa wa qataltumuhu in kuka doge akan maganan da kuka dauka na cewa za ku kashe annabi Musa kuma har kuka yadda kuka kashe shin nan akhafu alaikum mithla yawmil ahzab ina maku tsoron irin abin da ya samu wadancan kungiyoyi wa huwa al-yawm alladhi akhadha Allah fihi qauma nuh shine ranan da Allah tabaaraka wa ta'ala ya kama mutanen nuh wa ad wa thamud ai akhafu alaikum jazaa'a adatihim ai wannan a wannan ina maku tsoron wannan abu nasu irin nan mummunan hali da suka doge a kan shi wahiyar istimraruhum alal kufri wa shaki wa takdhib shine aka yi masu gargadi an gaya masu kuji ba su ji ba suka doge akan kafircin su suka yi shakka suka karyata manzannin nan hatta hallat bihim niqmatullah har azaba Allah tabaraka wa ta'ala ta fado masu wa nazala bihim azabuhu wa wasala wato wannan abun yasa azaba su ta fado masu ba su bari ba har azaba ta zo wa wasala wa'azahu ya ci gaba da wa'azin nan qa'ilan yana ce masu wa ya qaumi ya mutane na inni akhafu alaikum yawmat tanat ine maku gargadi ku kiyayi wannan rana yawmut tanat yawma tuwalluna mudbirin ranan da za ku juya baya cikin gudu farina minan na kuna gudu daga wuta haribina ilal mawqif kuna gudu za ku je inda aka sai sai kun je din kuma wa huwa yawmul qiyamati shine ranan qiyama alladhi tuksaru fihi nidaatu was-sarkhati wanda a ranan za a dinga kiraye kiraye da ihu ihu kowa zai dinga ihu yana ganin ba yadda za a yi yau malakum minallahi min asim ba ku da wani wanda zai kare ku daga Allah ay yasimukumul azaba wa yunjikum minhu wanda zai kare ku daga azaba ko ya tsayar da ku ku kiyaye wannan rana ina fata kun gane akwai na har namba na 1 da na 2 wannan aka ce qira'atul am at-tanad wannan da yawa ana karanta yawmut tanad bi takhfifid dal ana cewa tanad yawmut tanad minan nida wato daga kira wa huwa ad-du'a wa talab lil huduri aw lil ighathati wato ana neman wani ya zo ko ya taimake ka ko kuma a kawo agaji shine mutum ya rika kira wa quri'a at-tanaddi an karanta at-tanaddi bi tashdidid dali ana madalin din shadda ay minan nadda daga naddal ba'ir idan raƙumi ya falle wani wuri da gudu idh haraba wato idha haraba kenan wato lokacin da zai gudu a idhum fi'lan yahribuna wa shahiduhu fil aya don dole lokacin mutane za su tashi a guje ne su yi gudu ta nan su yi gudu ta nan domin shine yasa aka ce yawma tuwalluna bidbirin za ku juya baya kuna gudu ba yadda za ku yi dole sai kun je wal jumhur ala hazafi liya sai dai su jumhur suna share yayin din su ce yawmat tanadi ai ai waqafan wa waslan in an waqafi a ce yawmat tanad ba za a ce yawmat tanadi ba in an tsaya haka suke mafi yawa haka ake karantawa sai dai wani lokaci mutum yana yana yana luga ne in ya ga dama zai iya ko yana waƙoƙi in ya ga dama zai iya ce yawmat tanadi yayi magana ya ce tanadi ya sa yawon amma ba dole sai an sa yawon ba a ce tanad kawai yayi sa ba sai an yi wannan ba hadhihi lugha arabiyya saboda haka wannan shine wa ba'duhum athbataha wasu ko sun tabbatar da ita waqafan wa waslan suka ce ko an tsaya ko kana magana kace wa ana adawuku ai ana uhadhirukum yawmat tanadi in ka ga dama ka samu kace wannan ko kuma akhafu yawmat tanadi ka samu kace haka nan wasu sun ce ana iya wannan hadhihi dai lugha wannan ba ba abun nan wakilal qira'atayn sahiha duka qira'o'in guda biyu kuma daidai ne duk wanda ka dauka جملة تبيو شيني هذه الجملة في موقع الحال والعاصم المانع والحاصم والحافظ إذا كتي ونن با وند زي كاري كو daga wani abu da aka ce jumla na abun nan ba nan ba ta biyu shine ga ta can ko da aka ce wancan eh ranan abun nan bana a ce abun nan yawmul malakum min Allah min asim to asim din shine waqi ko almani wanda alhafiz wanda zai tare maku ba wanda zai tare maku azaba ranan nan daga wurin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu sau da haka ana gaya muku ku ci gaba da kiyaye wannan rana wa ba da hadal wa'azil balig bayan ya yi masu wannan wa'azi mai gargadi mai kaiwa cikin zuciya amma ga wanda Allah ya so kala wa man yudlilillah sai ce sai dai har yanzu ban ga laifin ku ba ni dai na yi nawa na sani wanda Allah ya batar fa malahu min had to babu mai shiryar da shi isharatun ila inna annal qauma lam yata'atharu bi kalamihi wannan ishara ce akan mutanen ba su tasirantu da maganarsa ba ya masu magana ba su ji ba faƙala muta'azziyan wato sai ya koma yanayi masu ta'aziyya kamar yanzu an fara masu jajen mutuwa domin duk wanda ya saba ma manzon Allah ko ba jima ko ba dade ya jira abin da zai biyo baya wal yahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kawai mutun ya jira saboda haka su waɗannan sun yi sun saba to don haka mutum ya jira don haka sai ya gaya masu ya ce na fara maku ta'aziyya tun yanzu bi ilmihi bi tadbirillahi fi khalqihi saboda yana sane Allah yana da tsarin da yayi a halittarsa duk wanda suka zama yan tawaye to su jira abin da zai biyo baya saboda haka ya gaya masu ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi fa inna man kataballahu alaihi dalala duk wanda Allah ya rubuta mai batacce ne shi li yasla ila yasla ila shaqawa ay bi kasbihi to dole ko sai ya tafi zuwa ga wannan rashin arzikin tunda an rubuta shi dan wuta ne ba yadda zaka yi da shi shi yasa ko yanzu zaka gani wani di yadda zaka yi da shi ko wasu di yadda zaka yi da su in dai an riga an rubuta su yan wuta ne to duk abin da zaka gaya masu sai kai ta mamaki ka ce wai yanzu mutum bai gane wannan ba wallahi ba zai gane ba saboda an riga an rubuta shi kawai shaqiyin ne ba yadda za a yi dama an riga rubuta masa shi shaqiyin ne da haka ba yadda zai yi illa amalin ila hadhihi shaqawa sai dai ta aiki zuwa ga wannan rashin arzikin ba yadda za a iya dawo ya kirki Allah ka tsare mu to haka wannan shine abun nan din su saboda haka bi kasbihi wala hadiya lahu abadan wanda yake han wannan ba yadda zaka ka shirye ba mai shiryar da shi idillahu la yahdi man yudhil domin Allah baya shiryar da wanda yake batacce shi yasa ake cewa mutun ya nemi shiriyan nan duk sadda kai sujada a sallah ka ce Allahumma gfirli warhamni wa'afini wa'fu anni waghfirli wahdini warzuqni wannan in kaga dama ka kara wata wallani warfa'ani wajbirni abu nawa takwas kai sallan musamman sallarka kai taka sallarka sallarka in ko sallar ce to wannan kaga ba yadda zaka yi sai dai yadda aka yi da kai na yi yare ko in sallar ka ce to kai waɗannan in sallar su ce kai inda ya tsaya a rahoton wani ya ce bai gade ba ba gade ba to to inda aka sa libanci ka riƙa yi wasu wannan masu sun cire ka ba a nan fa aka zo mana da kes ɗin wanda ya karanta amma ya sha mari oga da shi da ɗanshi suka mammari liman menene laifin shi ya karanta amma wai ku duba wai har yanzu akwai musulunci wai akwai hankali ga mutumin da za a ce wai yau saboda musulunci har ya kai ga ya gina masallaci amma wai kawai ya tashi ya mamma da liman da shi da na'ibi da shi da dan shi shi dan da ya ga baba na mari kawai sai ya zo ta yi baba a ci gaba da mari ai da dan mana da hankali sai ya rike baba ya ce baba ya hakuri baba ya hakuri baba ya hakuri ya ja baban mari a tafi gida amma sai tashi shi ma ya taya baban shi aikin mari liman saboda menene kes din liman ya karanta sam amma an ce ma sallah kadai muka zo ba mu da abun yi kaji dalili to kuma a nan unguwan nan akwai lokacin da wani liman shi ma ya rika yin doguwar sura aka je aka kira shi gefen masallaci aka da aka ce liman gaskiya sallar da kake mana wallahi tana tsawo in ka ci gaba da mana wannan sallar duk abin da ya biyo baya fa kai ka ja shi kuma wani liman wani shi kuma wani shi dan iskan gari shi wannan islamic learning center ne tambaya ta maye ya zo ya ce shi mamakin da yake yi lokacin muna da wani darakta a wurin to shin ya zo sallah shi ma yana dadewa in ya zo ta hiya ya dade in ya zo su dada sai ya zo ya ce shi yana da tambaya na ce to Allah sa na san tambayan nan ya ce shi farko abin da ke damun shi limamin nan idan yana sallah shi dai yana sabbaba mai mafi yawanci inda ya bi shi sallah to kafin a yi sallama shi dai alwala shi sai ta warware saboda dadewar da yake yi yana ce to gaskiya wannan kam ana iya mai mai magana a ce to shi ma ya rika takaita a misali a wannan sai ce to shi tambaye shi ta biyu wai shi duk tun da yake sallah a wani a ko'ina shi bai taba ganin liman yau wai an ce shi ya fita daga sallan nan ya ce shi alwalai shi ta warware wai limaman nan suna nufin ba su tusa su a sallah sai dai kaji abin da ya ce kaga shi sai hukunci wato wato monita kaji abin da ya ce kuma ya ce wai tambaya ke to to saboda haka shi shi yana ganin din limamai tunda ake sallan nan duk salloli kawai ai ta sallah lafiya lau kawai ai ta sallah ko ina limamin shi shi jira yake kawai ya jirar da wani liman zai ce to zai fita ya ja ya ce yawwa abin da yake so ya ya abin ka kyala mutane wato mutane sai dai hakuri da su na gaya maka wata rana a nan federal secretariat littafi fa muke karantawa kullun da ranar litinin ranar laraba sai mu karanta littafi mu gama wannan kamar yadda kuka ga muna karanta littafi wannan da ranar su su har rana biyu ce da ranar uku ce ma abin yayi yawa na ce a rage ɗaya aka koma biyu da littafi mu gama wannan mu gama har yanzu akwai littafin da muka karanta da su su gaba ɗaya har yau ko a nan har yau ba mu gama shi ba wancan alkalimatun nafi'a fil aqta'i shai'a su tun daga farkon littafin har ƙarshen sai da muka gama duka sai da aka yi shi yanzu aka wasu kasas kasas din nashi suna nan aka kawo min bayan da muka gama to sai in ce in an zo karatu sai mutum ya kashe waya kashe waya mu ba za mu yadda ba saboda akwai wanda suke zuwa don su zo su yi cajin waya kawai su cajin waya ya kawo su ba karatu suka zo ba to amma sun san cewa lokacin ma ba wuta wurin amma masallaci dole da wuta kullun sai an kunna janareto saboda sai wasu zo caji kawai su sa caji caji su ga extension waya su sau su sassanya saboda caji wani zai zo ya kishin gida kawai ba karatun ya zo da shi caji yake so ya sa saboda cajin waya wata rana sai da la'asar aka zo ina nan aka mun tashi muna mitin muka zo aka zo sallar asar muka zo sallar asar muka yi sallar asar aka gama aka sallame sallar asar ina zaune sai kawai cikin muna mitin sai ogana ya kira ni daga can su sun koma ni wanda sai ya kira ni sai na ga wayan nan naga to dama mitin ake kuma yanzu na dauka an kira ni an gama sallah ina zaune ne a masallaci sai na tashi sai wani ya bi ni waje ce akramuka Allah tsaya tsaya ina da magana nace to yace dama kullun roƙon Allah nike Allah Allah nike kai ma wayar ka ta buga kullum kana ta mu kashe waya to yau ga taka nan kai ma an bugo yana ce alhamdulillah tunda kana roƙon Allah kuma yau ka samu biyan bukatar ka ga ta nan kaji an buga so ko kullum ku ce mana mu kashe waya to yau kai ma dai gashi nan ka mancan taka ta buga to amma in ka lura ta amma da ta bugo har yanzu baka kama ba sosai amma tunda haka kake so ka kama na ce bayan sallah an gama sallan har wasu sun kai ma ofis yanzu aka kira ni daga can ni ba a gani na dawo ba an gama sallah ni na zauna ina wasu askar ne amma yanzu an kira ne na kuma sai da na fita waje ma na ansa da na ga dai shi yake kira na na ansa amma duk da haka yace shi dai abin da dama shi fatan da yake Allah ya kai shi ranan da zai ga wayata ta buga a masallaci eh to kaga kaga to wannan yanzu radda wani abu ya faru yasa wani lokaci sai ka ga ko mota ka aje sai ka zo ka ce kai yara ku dai dauka mota ta kada wata ran mota ta aje aje ta wani da ya ganta wurin sai dai ya bugu wani lokaci ina cikin mota ko ba na cikin mota sai wani ya buga masa waya yace yace wane na ga motar baban ku ne ta wuce yaya to wata ran ina ciki kuma ina ji ce na ga kun wuce motar baban ku ta wuce ina za ku ina ruwanka da inda to to amma wannan ba wani abu bane kawai abin da yasa shi yasa ake so a ce in dai zaka tara mutane ka rika ce masu Allah ya ce annabi ya ce to ka karanta kissa annabawa ka karanta kissan magabata domin wannan zai rika sa maka yana hankurtar da kai wasu abubuwan da yawa domin duk wautar da za a yi ba za a yi ma wanda aka yi masu ba domin kai kai ne ma ba sai ka tashi wata rana ka dunkule hannu ba to amma su annabawa ba abin da ba a yi masu ba har ya kai ga kawai ma ba wai magana da baki ba sai da abin ya kai jikinsu suna maganan za a tashi a ta ribda masu duka ko nan jiya ba sai da muka karanta ba annabi da kanshi a Ka'aba da ya zo fa kawai tashi akai manyan Ka'aban nan suka ce yau dai ya ji a jikin shi kawai suka yi ta ribda shi shine sayyidina Abubakar ya rugo yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah shi ma din suka rufe shi da duka sai da ya suma to daga nan sai me za a yi tunda dai ka ji amma mutum duka ya suma ai saura ka dan kisa dan kwana bai kare bane saka al'amarin mutane yana da wahala sosai sau da aka wannan dai kai dai ka yi abin da ka iya ina ne sau da aka wannan ina na koma ma na ɓace wurin kuma na tafi yawo wa ya ƙaun yani wannan tana an gama maganan wannan ko ya ce za ku ga azaban nan za ta zo ba wanda zai kare ku daga wannan kuma wa mai yudilillah saboda haka wannan shi ne sun makala lahun muwasilan kalamahu ya ci gaba da magana walaƙad ja'akum yusufu min qablu kuma ai da kuke cewa annaba ba so ba ai dama annabi yusuf ya zo haka kuka yi masa ai min qabli musa gabanin annabi musa wa huwa yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim alaihimus salam bil bayyinati wal hujaji ya zo maku da hujjoji da dalilai addalla ala tauhidillah wanda suke nuna kadaita Allah wa wujubi ta'atihi kuma wajibi ne a masa biyayya ghaira annakum ma'al asafi sai dai ku bakin ciki abun bakin ciki fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi baku gushe ba kuna shakka akan abun da yazo muku da shi falam tu'minu wa lam tuqinu baku yi imani ba baku yadda ba baku sakankance ba hatta halaka har zuwa lokacin da ya mutu ai mata alaihi salam fa fa farihtum bi mautihi sai da ya mutu kuka koma ma kuna murna kuna cewa ma dalla dama abin da muke jira ya samu haka ake kullum kuma duk wanda ya bi waccan hanyar ko aka kamar mutane gurin da suke yi sai su tambaya har yanzu ana yin abun nan gurin da suke jira su ji wata rana su ji labari cewa mai cewa ayin nan ko a bari yau ya mutu shikenan wadaka haka suka yi ma annabi yusuf suna jira lokacin da suka ji labarin ya mutu yana masu wa'azi sai suka fara murna qultum sai suka ƙara cewa kuma lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasulan kuma Allah ba zai kawo wani ba ma mun huta kenan ay mutakharrisina wato suna kirdado mutaqawwilina ala Allah biduni ilmin suna faɗin magana akan Allah ba tare da ilmi ba fa adallakumullahu bikadhibikum alai sai Allah ya batar da ku da wannan ƙarya da kuka yi mai aka ce kadhalika yudillullahu man huwa musrifun murtab haka Allah yake batar da duk wani wanda yake mabannaci wanda ya wuce iyakacin ƙarya ai fil kadhibi mithlukum kama irin ku murtabun wanda ke shakka fi kulli shay'in la ya'rifu al-yaqin fi shay wanda bai san wani abu takamaimai ba wal iyadu billahi Allah ka tsare mu ثم علمهم أن الذين يجادلون في آيات الله sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su ko shi mai wa'azin nan ya ƙara gaya masu waɗanda ba suke jayayya game da ayoyin Allah ayuriduna ibtal al-haqq suna so su bata gaskiya wa ifta'a nurihi su kashe hasken gaskiyan nan bi kalamihim bi ghairi hujjatin wato suna magana ba tare da wata hujja ba ladaihim wala burhanun babu wani dalili atahum jidaluhum dhalika akbaru maqtan wannan jayayyan nasu tana kawo masu mafi girman kiyayya ai ashaddu shay'an yanfutuhu Allah wa yabghiduhu min sahibihi zai kawo masu mafi girman abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ki kuma baya so wani ya aikata wannan wa kadhalika indal ladina amanu haka waɗanda suka yi imani su ma ba sa son jin wannan amma akwai na harcen wurin da bamu gama ba ko ay lamma taqarrasa ay fihim adama naf'i annas yayin da ya gano tafarrasa ne afwan lamma tafarrasa lokacin da ya hangen nesa shi wannan ba gaibi ya sani ba amma ya hango ya hararo cewa ba za su yi imani ba wannan nasiha da yake musu ba za ta yi amfani ba ay nafa nuslam athara atabahu athara itabahu sai ya ce bari ya zarge su walau muhim da zargin su akan wannan bi qaulihi wa laqad ja'akum yusuf yace ba yau kuka fara ba na sani zai iya yiwuwa ba za ku yadda ba dan ba yau kuka fara ba ai annabi yusuf ma ya zo muku ila akhiril kalam wallamu nan fi wa laqad annan gaskiyar da yace ja'a lamul qasmi li annahum kal munkirina kaman masu musu ne falidha akkada al khabara bil qasmi shi yasa ya karfafa maganar sai yace wa laqad tabbas haqiqa wallahi ai ya zo muku wannan idha din nan wannan ismun ne lil zaman da aka yi magana gashi can nan ba na hudu ko wannan hatta idha ai wannan idha din to me idha din qail zaman zarfun ne kenan min zurufi zaman al madi ai maj- bi majrurihi yazo da abun nan dinsa ai bi hatta yazo qablaha wa laysa li zarfin sai dai ba a sa ta nan ba aikin zarfun take ba ai hatta ai wannan zamanu hilaki yusuf har zuwa lokaci sai zama wannan hatta kamar tana nuna lin nihaya kenan har zuwa sai da karshen al'amarin yusuf yazo a lokacin nan ba ku yadda ba wal qa'ilu ai aslafuhum al ghabiruna sune wanda suke maganan nan sune ba su bane amma kakannin su ne yawan mata yusuf alaihi salam lokacin da ya mutu suka yi ta murna suna ta sun huta da mai daman su wa katama kalamuhu ya karasa maganansa shi bi qawlihi kadhalika yatba'u Allah kaman yanda kuke dinnan halakakku haka Allah yake halakar da aika idlalihi ay man huwa musrifun murtabin yatba'u Allah kaman yanda kuka ga an batar da wannan mabannatin mai shakka haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake kullewa ala kulli ay ala kulli qalbi mutakabbirin akan zuciyar duk wani mai girman kai ay qalbu kulli insanin mutakabbirin anil imani wa ta'a shine akan zuciyar duk wani mutum mai girman kai kai ay alal imani wa ta'a wanda akan imani da da'a ay mutajabbirun ay muta'azimun wanda yake yana jin shi wani ne yana girman kai yuridu ijbaran nas ala muradihi wa ma yahwahu wanda yake so ya tirsasa mutane su bi yadda yake so ko ra'ayinsa ba wai gaskiya ba shi dai yadda yake so dole abi wa ila hunan taha kalamun rajul mu'min anan ne maganan wannan bawan Allah mu'min ali fir'auna ta kare wal kalimatu ana ila fir'auna taghiya yanzu abinda zamu gani nan gaba in qaddara Allahu lil baqa zuwa gobe zamu ji abinda shi fir'auna ya bada amsa domin nan ana mitin ne a kotun a can abin nan majalisar wannan gwamnati ta kololuwa ana mitin ne daga gidan gwamnati to ga abin da dai wannan bawan Allah ya bada shawarwari ga maganan da yayi shi kuma fir'auna zai magana wa sanaqra'uha fil ayati taliya ba'da ru'yati ma fil ayati min hidaya zamu gansu gobe insha Allah amma yanzu mu dan ajiye ganye mu tsaya mu ji abin da muka koya a cikin waɗannan ayoyin na yau in qaddara Allahu lana baqa gobe sai mu ji shi kuma fir'auna me ya bada amsa bayan an yi wannan magana amma kafin nan ma akwai na harcan da muka yi magana can da aka ce musrifun a nan ba na ɗaya musrifun ai mufritun fi fi'ilin aw qawlin aw qawli ma la khaira fihi shine mutun ya rika ketare iyaka ya rika yin magana a wurin da ko magana ko wani aikin da bashi da amfani wal murtab ashadidur raibi shine mai tsananin shakka aw shak kamar yau da muka karanta cikin wancan suratul furqan akai maganan wato mutanen kirki ibadur rahman aka ce wannan wa idza marru bil lagwi marru kirama su waɗannan walladina la yashhaduna adh-dhura wa idza marru bil lagwi marru kirama aka ce mutanen kirki aka kawo bayanai aka ce mutanen kirki aslan ba ruwan su da ayyuka wanda suke zubar da mutunci ko suke zubar da daraja aka ce mutumin kirki ya kamata a ganshi ne a wuri uku kawai ko dai a ganshi wurin inda zai samu ko dirhami ko naira ko kwabo a ce nan kake sana'a ka ko a ganka wurin masallaci ko kuma ka dawo gida ku zauna cikin gida gidanka amma magananta na wace mutane su tafi nawaji a tafi wuraren shakatawa ko mutum ya zama kullun shi ya fita daga gida ya wanka dare yayi ya tafi wani wuri wai ana zuwa dandalin hira sai an kai karfe uku a sha shayi a ci tsire karfe uku na dare ana zauna nan wurin sai dai a yi taya sassun maganganu mutanen kirki ba sa wannan ko ba asalin abin nan musulunci bane asalin maganan zuwa tana wannan dandalin clubs ko wasu wurare kai wasu ma fa su har sun kai kuma illan ma ba nan kaɗai ba wai har ƙasashen larabawa mutum sai kwashi familin shi ma gaba ɗaya kai su gidan sinima ko ya kai su gidan sinima ko ya kai su gidan kallo ko gidan rawa wai nan an kai su shakatawa ran sallah su yi haka musamman yanzu irin lokacin yanzu saboda haka sai ya shirya ya kwashi matar shi da iyalin su je su ya mutsu a can gidan kallo kuma hannan ma wai manyan yan boko su haka wai wannan shine ci gaba mutum ya kwashi matar shi da iyalansa ya kai su can wurin kai yanzu ko keya zaki so a ce da asali a baka tarihi a ce mamanka jiya sai da ta je sinima ta dawo sannan ta mutu ya mutum zai ji ko babanka a ce ai iko Allah jiya ko ana tare da shi a sinima tare da shi aka kalli wani fim aka gama amma kuma sai gashi yayi kwanan keso ya zaka ji domin mutuwa za ta zo za ta gaya ma mutum ne mutumin kirki kullun yakan tsare muru'a ko da abin nan ba a ce ma haram ba ne kai tsaye balle yadda za a je a cuɗanya da maza da mata in ka je wurin sai ka zaɓi kujerar da za ka zauna da matarka za ta zauna da 'ya'yan naka za su zauna mata kama wai saboda ci gaba wai sai mutum wai shi saboda wai abin nan wai shi ya ci gaba wani baban shi na can zaune a ƙauye ba ruwan shi da wannan iya tsiyan amma shi wai yanzu saboda yana birni sai ya kwashi da matar shi da 'ya'yan shi wai duk su tafi sinima in za a yi wani abu su ce sun tafi kallo a can za a yi kwallo su tafi can gidan su ce sun tafi kwallo wai kwallo ba ta daɗin kallo in baka cikin jama'a da yawa wanda suka iya ihu saboda haka sai kwashi kowa da nashi tafi can ko kuma da sallah a ce a tafi gidan rawa a ji a kalla yanzu wai waɗannan mashahuran 'yan wasan kwaikwayon da suka iya wasan kwaikwayo sai kawai wai a je a- su kama hall sai mutane su je su biya da su da iyalansu da mai gida da matar shi da 'ya'yan shi su je su biya su je su zauna a kujera wai abin da suke zo za a zo a yi wasan kwaikwayo a gaban su su kalla a yi rawa a gaban su kalla saboda haka su sun gani live to da mutuwa za ta zo za a gaya ma ne a ce za ta zo gobe kakkaje in ka mutu a can ka- za a so a gaya ma limamin unguwar ku ce a can ka mutu ku daure ku gane irin waɗannan abubuwan an shige mu an ragargaza mu ba mu ma lura ba ko muna ganin kaman ba komi tun ya kwashe kwashe iyalansa wai ya tafi kallon sinima ya tafi kallon yan wasa wai an je dandali an ce za su zo an biya yanzu duk masallacin da za a gina a ƙasar nan komin kyan shi a ce maka yanzu yau ba za a shiga ba sai ka biya dubu biyu ka yanki tiket kuna ganin mutane za su je su biya su shiga wurin kyauta malamin aka ce malamin ya gaya mana ya ce yau an kai zamanin da masallaci ba inda ake giyan get fee a ce a biya amma mutane ba sa cika shi amma a zo wurin dandalin aikin banza a ce za a biya get fee a biya ticket mutane su cika har a zo a ce ticket ya kare saboda shaidan ya riga ya yaudare su nan murtala square nan in aka zo bikin new year ko aka zo bikin abun nan ba sai an je ticket sai ya kare komin tsada shi sai mutane su sai ticket din ya kare gaba daya aje babu sai su yi kokarin ma fasa gate din su shiga da karfi sai an sa security sun tsare sosai in ba ka ba ko za su fasa saboda ticket ya kare su ce dan me akai kadan bai isa ba saboda haka su suna da ikon su fasa gate din tunda an yi gate bai isa ba an yi an- an an yi ticket bai isa ba to ka gaya man masallacin da za a sa gate fee a sa ticket a ce a rika biyan ko naira goma goma ce ka ce mutane ba su yi surutu ba yasa kwanaki wani ya zo ya ce wai ko ran nan ma na ji ojiyon wani ya turo bayan nan fa in kuna so ku maintaining din shi ya zama da kyau gaskiya sai dai ku sa a rika biyan kuɗi mu a sa a biya kuɗi a nan da mun bani mun dai gyara idan muka zo muka ga an bata mu shiga mu gyara da kanmu in mun ba an bata mu gyara kawai shikenan amma dai a sa kuɗi wai dan saboda a sa kuɗi saboda haka mutane in an zo wai a dau mai abin a rika biyan shi da kuɗi mun nemi kuɗin da zamu biya mai gyarawa in ma za in kuma babu mu sa hannu mu gyara da kanmu wallahi in ba haka ba zai yi ba a ce mutum ya zo zai fitsari sai ya biya kuɗi in ka an shi naira goma to wani sai ya je ya ce dubu ɗaya ke an sa ya fitsari to haka ba zai yi ba haka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwan kullum kana tsaya ne ka rika kallon irin mutanen da kake ciki amma dai ni na san yau duk wanda ya wuce shekara arba'in nan cikin mu ko ya kai hamsin wallahi ba zai so a ce a bashi tarihin baban shi a ce da shi da maman shi da suna zuwa sinima ba ko ko a can ya mutu ya je ya gano washe gari ya dawo ya mutu ko ya mutu a cikin gidan sinima din dan mu dai da sinima ba ma bashi wata ma'ana mai kyau to amma har yanzu wai- wasu wasu wai yanzu ne suka waye haka muka karanta ta haka in dai za ka je wurin da babu waɗannan abubuwan to ka sani kawai kana asarar rayuwarka a banza kai ba samun amfani ba wurin sana'a ka bane inda ka samu kuɗi ba wurin addini bane ba karatu ka je ba ba wani abu kai ba kawai ka je kai ta yawo kuɗi ba nan kwanaki na gaya maku nan wani da ya zo wajen rikicin siyasa ta haɗo su da shi da wani da ya tashi wai ya goranta mai shi ba a san baban shi ba wancan shi kuma an san baban shi wai sai ya ɗauko hoton baban shi kuma a kulob ya ce ga baban shi ma a kulob a 1960s a 60s a kulob kuma a gaban shi ga kwalabe nan sai dai kwalaben ina jin na mirinda ne to amma 60s akwai mirinda to ka ɗauko hoton babanka ka ce kai babanka wai ai sananne ne shi an san shi ga shi ma in 60s a kaduna kulob a hotel a cikin kaduna kulob kaduna kulob in 60s to ga kwalabe kuma gaban shi na mirinda na mirinda ne ina jin tun an yanke kansu kwalabe to to wannan wannan ba ba- daidai ne danka yi ma haka daidai ne daidai ne ko da ma haka ne a rufa asiri a neman mai gafara mana me yasa zaka zo dan kuna faɗa da wani sai ka mance kwakwalwarka ta toshe ka yau abin da zai daba ma kanka makami so da haka waɗannan ne su ne Allah ya tsare mu dai ashak ja'izun an yakuna hadha min kalami mu'min ali fir'auna zai iya yiwuwa wannan maganan mut- shi dai mutumin ne khatama bihi kalamahu ma'ahum ya gama magana wa ja'izun an yakuna min kalami Allah ta'ala zai iya yiwuwa kuma magana Allah ne mu'taridun baina kalamil mu'min wanda aka kawo shi tsakanin maganan mu'minin wa kalami fir'auna da kuma na fir'auna wanda zamu gani nan gaba saboda haka wannan shine hidayatul ayat abinda zamu gani quwwatul iman أي تفجر قلب المؤمن بأنواع من المعرفة والحكمة في قوله إذ قال يتي إذا قال يتي ƙarfin imani yana sa mutum ya ji kawai in yana magana wani abu sai ya ƙara ɓuɓɓugo mashi na game da sanin Allah saboda imaninsa ya yi ƙarfi sai ka ji yana ƙara faɗin maganganu kai ka ce wahayi ake masa kaga wannan yanzu ba ta kai annabi ba ne amma maganganun da yake faɗi ai kun ga akwai alamar hikima a ciki Allah yana ba shi basira saboda in kana faɗin abu saboda Allah sai ga Allah yana hore ma kalmomin da za ka yi amfani da su masu hankali kuma za su gamsu kun ga wannan mumin ali fir'auna yana magana ba wahayi ake masa ba amma maganganun da yake yi saboda imanin da yake da shi Allah sai ya bashi yana bubbugo masa wata hikima yana faɗin maganganu waɗanda ake ganewa abu na biyu at-tazkiru bil umamil halika idil aqilu man itabara bi ghairihi wato abu na biyu a cikin wannan ana so mutum ya rika lura ana tunatar da mutum game da al'umman da aka halaka su domin shi mai hankali yana wa'astuwa ne da waninsa idan ka ga wani abu ya same ka shi sa da ake cewa in ka ga yaman dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa mana ka ruwa saboda kawa su kenan na uku a takhwifu min azabil akhirati wa ahwalil qiyama a cikin waɗannan ayoyin an yi mana gargadi game da azabar lahira da kuma firgicin ranar lahira kowa ya kiyaye ranar lahira tun daga wannan an yi maganan mutane za su yi ta gudu su rasa inda za su wannan mutana kora su abu na hudu at-tandid bil israfi wal irtiyabi wa adamil yaqin ana yi mutane gargadi su kiyaye banna ta hanyar ketare iyaka da shakka kuma in an gaya masu abu an ce Allah ya ce ko annabi ya ce su rika yin tantama suna kin yadda abin da zai biyo baya baya da kyau abu na biyar hurmatul jidali bi ghairi ilmin laifi ne haramun ne mutum ya rika jayayya ba tare da ilimi ba kai hasali ma wani lokaci ko kana da ilimin ko kana da basira abinda ka gani wanda yake ba daidai ba ko ko kana ganin ba wani amfani ai wanda aka ce ya bar jayayya bayan yana da gaskiya ma an mai alkawarin wani dausayi a cikin aljanna ga mutumin da ya bar gardama ko yana da gaskiya kaga ba ta da amfani ba wani amfani wa anna sahibahu urda li maqtil mu'minina ba'da maqtil lahi ta'ala wanda ke jayayya ba tare da dalili ba to ya gitta kanshi wajen samun hushin Allah da kuma hushin mu'minai Allah ka tsare mu na shida na ƙarshe urdatul mutakabbir aljabbar litab'i wato ala qalbihi an gitta an yi mana bara an nuna mana irin hadari wanda mai girman kai yake fada kan shi mai kama karya shine za a kulla zuciyar shi wa yawmuha a wannan rana ko in aka kulla zuciyar nan yuhramul hidaya fala yuhda abadan za a haramta mai shiriya na haka ba wanda zai iya shiryar da shi har abada Allah ka tsare mu falnaktafi bi hada gobe insha Allah ta'ala za mu ji yadda aka kwashe dan fir'auna zai jawabin shi gobe shi kuma zai bada amsa wato shugaban abun nan kenan zai dauki dama ga matakin da ya dauka amma an yi waɗannan maganganu gobe za mu ji insha Allah tabaraka ta'ala karshen abin da ya faɗi muna fata Allah tabaraka ta'ala ya ce muke mu kuma ya ba mu husnul khatima bi mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا وانت راض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وتاتنا تحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله